أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريب حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا صدق الله العظيم
صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ثم ما بعد ينقوى مصر الله masoya manzan Allah annai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manyan mu da yaran mu da iyayen mu da malaman mu da yawan almajirai dalibai masoya manzan Allah annai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ina mana gaisuwa da sallama ta addinin musulunci ita ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bayan wannan sallama mai aminci da albarka muna gode wa Allah azza wa jalla da ya kaddara haduwar mu da ku cikin wannan lokaci mai tarin alkhairi da albarka kuma cikin ɗakin sa mai tarin alkhairi da albarka ma'ana masallaci ɗakin Allah gurin da muka taro don mu karanta littafin Allah mai girma alkur'ani muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya bamu albarkacin alkur'ani Allah ya ba mu albarkar mai alkur'ani manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabin girma annabin falala annabin ni'ima annabin albarka maganar zatin Allah cikamakin annabawa cikamakin manzanni fiyayyen halittar Allah gaba daya wanda ya so shi ya bi shi ya tsira kuma ya dace kuma ya rabauta duniya da lahira duk wanda ya bashi ya juya masa baya to wannan bawa ya taɓe ya halaka duniya da lahira Allah kiyaye mu ya Allah muna roƙonka Allah kai daɗin tsira da aminci da albarka akan wannan babban shugaba namu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mabodin abin da ya kasance a rufe cikamakin abin da ya rigaya mataimakin gaskiya da gaskiya mai shiryarwa ga tafarkin Allah mai keke madaidaici ya Allah muna roƙonka Allah kai salati wa manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shaida iyalan gidansa gwargwadon girman matsayin sa mai girma alhamdulillah yan uwa muna cikin karatu wannan sura mai dumin falala da alkhairi da albarka suratu yasin mun karanta cikin karatun mu da ya gabata wurin da Allah tabaraka wa ta'ala ke cewa wurin da Allah tabaraka wa ta'ala ke cewa aya ne gare su mun ɗauki zuriyarsu ma'ana a cikin jirgin ruwa ko mun halitta gare su misalin irinsa ma'ana wannan jirgin ruwa shine jirgin sirina nuhu alaihi salatu wassalam Allah ya halitta mana misalin irinsa gashi nan na abin da za a hau ma'ana a hau domin biyan bukata Allah ya ce da mun so sai mu nutsar da su a jirgin jirgin ruwa idan sun hau Allah ya ce da mun so sai mu nutsar da su a ciki in mun san nutsar da su a jirgin babu wata hanya ta neman taimako mana ba za a tseratar da su ba falasari kalahun babu wani kururuwa a gare su na neman agaji ko taimako ba ma mai jirka ko ba za a tseratar da su daga wannan jirgin ba illa rahmatan minna sai dai rahama ce daga gare mu in ji Allah wa mata'an ilahin rahama ce tseratarwar a hau jirgin yalo da kaya ya kini tsayawa har ma yana tafiya yana dan kadawa yana tangadi ko iska ta dan kada shi ma Allah ya tada shi yayi mu kaifa ma Allah ya tada shi ya tafi Allah ya tada shi a matsalodi yayi nauyi yayi nauyi yayi nauyi Allah ba zai bashi ya nitse ba da ya so sai ya nutsar da shi in ya nutsar da shi kuma kururuwan ihun ceto ma babu to ma isa yazo wa ma isa yazo to amma wannan rahama ce daga Allah wa mata'un ilahin wa mata'an ilahin da kuma wani jin daɗi zuwa wani lokaci ai la yunzihim Allah ba zai tsiratar da su ba tsiratar wannan da ake samu ayi illa rahmatan minna sai dai rahama ce a gare mu kawai amma ba wani wanda wani zai fada irin wannan a ce wai mai ceto ya zo mai ceton da ya zuwa mai wa mai fidda shi shi din ma Allah ne mai fidda shi sannan ubangiji tabaraka wa ta'ala ke cewa yani rahama ce daga gare mu da kuma jin daɗi zuwa wanda dan lokaci yani wa tamti'una jin dadin mu ne ma'ana mu jidda su dadi iyahum gare su yani yani bilazatihim da kuma jin dadin su ila inqidai ajalihim zuwa ga karshen ajalin su ma'ana lokacin da Allah ya ƙara jin dadin idan ya so a jirgin za a mutu sai nitsar da jirgin shi kana ta jirgin ya bata shekara kaza ma ba a da labarin in ya so sai a fada in an fada a samu a ce ba wanda ya tsira in ya so sai a fada wanda ya so ya kashe shi a ciki wanda ya so ya fidda shi a ciki wannan aya ce domin ya faru ma ga annabin Allah Yunusa abin annabin Allah Yunusa aya ce ga halitta mu al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hau jirgin ruwa da ya hau jirgin ruwa yayin da ya hijira ya bar mutanansa kuma Allah ta'ala bai umarce shi da yin hijirar ba ya ji wa mutanansa wa'azi yayi musu wa'azi yayi musu wa'azi mutanansa suka ki da ba su karɓa ba bakin cikin hakan ya dame shi ya yi musu wa'azi ya kira su zuwa ga Allah kuma sun yi karɓa sai ya yi hijira ya basu ya tafi kuma alhali lokacin da ya hijiran ya tafi ya basu Allah bai ce masa ya yi ba sai je hau jirgin ruwa kuma a cikin dare da ya hau da daddare jirgi na tafiya cikin ruwa ya je tsakiya yana cikin tafiya sai ya kafe jirgin ruwa ma yana kafewa jirgi sai ya kafe ya tsaya bai tafi ba bai nutse ba bai kuma kife ba amma ya cize masu jirgin sun san halin kayansu jirginsu yana da al'adarsa wadda duk lokacin da bawa ya hau jirgin nan idan dai wannan bawan ya gudu ne wa uban ɗakinsa ma'ana ya tafi ba da izinin uban ɗakinsa ba ta wannan jirgin ruwa ko da bawan ya hau in yi zai tsakiya fa zai kafe ko bawan da ya gudu wa ubangidansa nan ya fita ko kuma a nitse duka dole da sai an yi daya ko shi ya fita ko a nitse to jirgi ya je tsaki annabi yunus yana ciki shi ko yayi hijira ba sai ya hijira ba jirgi da ya je tsaki sai ya kafe da ya kafe masu jirgi tunda sun san kayan su sai suka fara cikiya a jirgin nan ko akwai bawa wanda ya guje wa ubangidansa a jirgin nan ko akwai bawa da ya guje wa ubangidansa shiru ba wanda ya amsa annabi nusa sai ya tunani dai ko shine shine fa tunda ubangiji bai umarce shi yin hijira ba kuma yin hijira ya tafi a cikin ruwa masu jirgi suka yi ta ciki a suka ce to fa bawan nan idan bai fita a jirgin nan ba ɗayan biyu ne ko ya fita sauran al'umma su samu sauki ko ya ki fita a kife duka annabi nusa ya tunani shine tunda ya hijira ba a ce masa yi ba sai ya tsalle a jirgin sai ya fita da ya fita ba gurin tafiya ko ina ruwa ne sai fada cikin kogi yana fadawa cikin kogi kuwa faltaka mahulhut kifi sai ya haɗe shi faltaka mahulhutu wa huwa mulim kifi sai ya haɗe shi yana mai zirraɗi shi kuwa yana fadawa yana fita a jirgin nan jirgin sai ya ci gaba da gudunsa dama ashe saboda shi ne ashe shi ne ake nufi tun da ya fita nan ko jirgi sai ya sake sai gudu ya ci gaba da tafiya shi ko da ya fada kogin kifi ya haɗe shi wasu malaman fasara suka ce da kifin ya haɗe annabi yunusa shi ma wani kifin ma ya zo ya ƙara haɗe kifin ya zama duhu cikin duhu cikin duhu suka ce shi ne ma'anar zulumatu salasa duhu guda uku suka ce duhun farko duhun dare duhu na biyu duhun cikin kifi duhu na uku dufan cikin kifi cikin cikin kifi wasu malamai suka ce zulumatu salasa da ake nufi duhun dare duhun ruwa duhun cikin kifi annabi nusa bayan kifi ya haɗe shi sai ya ambaci Allah sai ya ce la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ba wani abun bauta da gaskiya sai kai Allah subhanaka sarki ya tabbata gare ka inni kuntu minaz zalimin na ka lalle ne na kasance cikin azzalimai duk wani ma'abocin musiba da ya shiga musiba ya koma ga Allah da irin wannan kalma to Allah sai ya tsare da shi daga wannan musiba da ya shiga to fadin wannan kalma sai cikin kifin sai ya dau zafi ma'ana cikin kifin ya kama da gobara annabi Yunus kuma yana ciki da ciki ya dau zafi kifin nan ya kasa samun kwanciyar hankali ya kasa kwance ya kasa zaune ya rasa yadda zai cikin ya dau zafi sai dinga gudu a ruwan nan sai da ya je bakin gaba ya amar da abin da ya haɗaya annabi Yunus yana amar da annabi Yunus sai kifi ya samu lafiya sai tsere annabi Yunus jikinsa sai ya memmele saboda zafin tiririn cikin cikin kifin nan da ya memmele kuwa yayi jinya ya warke kuma ya ci gaba da rayuwa da ikon Allah Allah sai ya faɗi dalilin da ya sa da shi a cikin duhun cikin kifin nan Allah ya faɗi dalilin da ya sa da shi a cikin duhun ruwan nan Allah ya faɗi dalilin da ya sa da shi a cikin duhun dare tunda da daddare ne ya shiga kogin Allah sai ya faɗa cikin alkur'an falaula annahu kana min almusabbihin la labisa fi badanihi ila yawmi yub'asu ba don dai ya kasance daga cikin masu tasbihi ba wallahi da ya zauna a cikin kifin ila yawmi yub'asun ha zuwa ranar tashin alkiyama ba don ya kasance cikin masu tasbihi ba ba wallahi da ya tabbata cikin kifin hattashin alkiyam Allah ta'ala tsiratar da shi ta wannan guri babu wanda zai shiga cikin kogin da so da suka yi imani da Allah da wanda ba su yi imani da Allah ba in Allah ya so ai sai ya nitsar da wanda suka shiga ciki in ya nitsar kururuwan da zaka yi kururuwa ma a cece ka babu wa zai ji ka a cikin duhun ruwa ruwa yana dauke da wajen kilomita dubbai dubbai dubbai a cikin sa kasan sama ne san kilomitoci ne masu yawan gaske wanda ba san ba wanda ya san iya kasan sai Allah wani kururuwa zaka yi ajika babu to ubangiji yana tsirasarwa ne da ikonsa yana tsirasarwa ne da rahama daga gare shi Allah mu dauki sarki ya rahamta mana alfarmar rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'am
وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون
وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون إذا أنت musu suka Qur'an nan ku ji tsoron azaba da take gaban ku ma'ana azaba daga nan duniya ma baina aidikum wanda take gaban ku kashinan kuna gani wa ma khalfakum da wanda take bayan ku ita ce azabar lahira ku ji tsoranta la'allakum turhamuna haqiqa za ku samu rahmar Allah mana Allah zai jigan ku a aradu sai su kauda kai su ki su bijire kuma su ki ubangiji tabaraka wa ta'ala ya zikirta musu ha zuwa lokacin kamu na'am
wa ma ta'tihim min ayatin آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين
وما تأتيهم من آيات من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وما تأتيهم من آيات باوة آية تزومسو من آيات ربهم دقا آيو يوم أبنجدنسو illa kanu anha mu'ridin sai sun kasance suna masu kauda kai da juya baya daga barin wannan ayar Allah ayoyi daban-daban ba wata al'umma daga cikin al'umman annabawa da aka halaka su face sai aya ta zo sai an nuna musu aya suna juya baya daga wannan ayar kuma Allah sai saukar da azaba kuma Allah sai narka su haka nan waɗannan kafiran makka mutum ne al'umma ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam waɗannan kafiran makka sun nemi abubuwa daban-daban daban ba abinda ba su nema ba duk abinda suka nema don su yi imani sai sun ganshi abu da suka tambaya da suka ce e me yasa Allah ba zai aiko mala'iku ba mala'iku su sauko su zo su gaya musu aka ce musu a'a a kasar mala'iku ne suke tafiya ai ba mala'iku ne suke tafiya a kasa ba balle a aiko musu mala'ika da mala'iku ne suke tafiya sai a aiko musu mala'ika to ai mutane ne suke tafiya Allah ya aiko musu mutane amma ko rashin sani ne da rashin gani mala'ikun ma suna sauka mala'ikun ma suna sauka malaika jibrilu ya je wajen wani annabi manzo har iya rayuwar wannan manzon bai ta sau uku ba gaba daya wani an je gurinsa ya ta haka wani manzon an je da yawa ya ta kusan sau ɗari jibrilu yana zuwa ya koma ya zo ya koma irin annabi musa alaihi salatu wassalam an ce shine jibrilu yayi ta zuwa yayi ta zuwa ya zo da yawa wajen sau ɗari hudu har ɗari hudu da wani abu sau ɗari hudu da wani abu ba a yi ruwaye wani annabi da aka ce jibril ya zo gurinsa sama da sau 500 ba ko kamar 500 ba amma shugabanmu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mai zance da Allah mai magana da Allah mai ganin Allah a duk da wannan jibrilu ya zo gurin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya zo ya koma ya zo ya koma ya zo ya koma sai da jibrilu ya zo gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sau 124 sau 100 da ashirin da hudu ba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kadai ba sahabban annabi da yawa sun ga mala'ika na zuwa gurin annabi muhammad sul da sul iyalan gidan annabi sun ga mala'ika jibril gurin annabi saboda yawan sa shiga gidan annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wata kofa da take gefen babul baqi wannan kofa da take yawan ruf ake yawan rufe ta ana shiga ka amma ba sosai ba har yanzu tana madina sunan kofar babu jibril babu jibril angel jibril don kofar mala'ika jibril saboda yawan shigan jibril ta nan in zai shigo gidan ma'aikin salatala ta nan yake shiga akwai rada umar momini na aisha ta ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana magana da wani sahabi wanda ake kiransa dihiyatul kalbi wani sahabi ne kyakkyawa kuma sahabi ne mai yawan yaya yana da kyau sai ta ganshi yana magana da ma'aiki sai ta tambayi manzo Allah bayan annabi ya shigo da ta ganshi yana magana da dihiyatul kalbi da ta tambaye shi sai ya ce mata a'a ba dihiyatul kalbi bane fa jibrilu ne saboda jibrilu yakan canza sifa irin sifar wannan wannan sahabin dihatul kalbi kuma ya zance da manzon Allah sannan ga sayyidina Umar dan Khattab ya faɗa a hadisi cewa bainama nahnu julusun inda rasulillahi sallallahu alaihi rajulun شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرف منا احد حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذه فقال يا محمد فاخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه السبيل قال صدقت قال صدقت فقال فأخبرني عن الإيمان فقال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بقدر خيره وشره نعم. قال صدقت فقال عمر فأجبنا له نعم كيف قاله فيصدقه yace wani mutum ya bullo mana tsakanin nan muna zaune gurin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam muna zaune gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ga wani mutum ya bullo mana wannan mutumin mai tsananin farin tufafi tufafi sa kalkalkal mai tsananin bakin gashi gashi mutumin nan baki wolok la yura alaihi asar safari ba a ganin wata alamar tafiya gare shi mutumin nan tas tsaf ba alamar ya gazi babu alamar kura babu wani datti babu zufa a jikinsa shine ma'ana la yura alaihi asar safari babu wata alamar tafiya gare shi tas kal kuma lokaci daya sai gashi fayau a gaban manzon Allah sai na Umar ya ce muna go wannan mutumin har yanzu gaban annabi ya zauna da ya zauna a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam sai yayi wani irin zama na ladabi da girmamawa sai jingina guyoyinsa jikin guyoyin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya daura tafin hannunsa akan cinyoyin annabi sallallahu alaihi ya jingina guyoyinsa da guyoyin ma'aikin sallallahu alaihi wasallam tafukan hannunsa akan cinyoyin shugaban sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqbirni anil islam yace ka bada labari me musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce maka musulunci shi ne ka shaida ba abin bauta da gaskiya sai Allah ka shaida lallai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne ka tsaye da sallah ka ba da zakka kai azumin watan Ramadan ka je aikin hajji ga wanda ya samu ikon zuwa sai mutum ya ce gaskiyar ka sai ce to ka bar labari mai imani su sai na Umar da suna kallon ikon Allah ga zaman ladabi ga irin shiga ta kamala ga cika da ya zo da shi sai ce ka bar labari mai imani ma'aikin sallallahu alaihi wasallam masa imani kai imani da Allah da mala'ikun Allah da littattafan Allah da manzannin Allah kai imani da ranar lahira kai imani da kaddarar Allah mai dadi da mara dadi sai ce manzon Allah gaskiyarka sai na umar ya ce fa'ajibna lahu sai muka yi mamakin mutumin nan ya tsaluhu faisaddiquhu shi ke tambayin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kuma shine mai gaskata annabi sallallahu alaihi wasallam da annabi ya faɗa sai ya ce gaskiyarka da annabi ya faɗa sai ya ce gaskiyarka sai ya ce ka bani labari me kyautatawa fa'birni anil isfad qala an ta'budu allaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka yace ka bautatawa Allah kamar kana ganin Allah ma'ana ka je tukuru kai ta bautar Allah kamar kana ganin Allah in ka kasance baka ganin Allah to ai shi Allah yana ganin ka yace maza Allah gaskiyar ka sai ce to ka bar labari shi za a tashin alkiyama to wannan ilimin Allah bai gaya wa annabi ya gaya mana ba wallahi alazim billahi alazim ba wani ilimi da Allah bai sanar da annabi Muhammadu ba amma abin da za a gane kowa da nasa yanzu ya gama da abin da aka gama sarjiya ba zaki ba ku san annabi ya isarwa zaki ba ya isarwa giwa ya isarwa hankaku da barbelu ya isarwa duk dabbobin daji har ma sun fi mu yawa ya isarwa dabbobin gida ya isarwa mala'iku ya isar ma aljanu to waye me sakon zaki waye sani a bai fada bane ya fada har ma shaidar ya fada akwai ran da ya aike ma'azu dan jabal annabi ya aike shi daga madina zuwa wani birni ma'azu dan jabal birnin da zai je sai ya hau jirgin ruwa ma'azu dan jabal sai hau kwale-kwale ko ko jirgin ruwa an kama hanya ana tafiya a cikin ruwa jirgin sai ya samu matsala ma'azin an zama sahabi manzan Allah amma ba a cikin ƙwariyar cikin madina yake bai na gefe a wancan lokaci amma yanzu angosu tana cikin madina domin angosu tana kusa da jami'atul islamiyya ta madina angosu ma'azu dan zabal tana da dan nisa da cikin da da haramin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam amma daga can anguwar a lokacin kauye ne gon zai taso ya zo gurin ma'aiki anan zai salloli har in ya koma gida sai ya samu mutan gurin su suna jiran sa dan shine shugaban su su ƙi sallah sai ya zo ya za su sallah sai ya sallah ta gurin ma'aiki in ya zo gurin su sai ya sallar a matsayin nafila ma'azu ɗan zabal Allah ƙara masa yadda to wannan ma'azu ɗan zabal yana cikin hufazul qur'an fi ahadi rasulillah yana cikin wanda sun haddace qur'ani tun annabi na tsakanin sahabbansa to da annabi ya aike shi ya zai hau jirgin ruwa zai tafi aikan ana tafiya a ruwa jirgin sai ya samu matsala sai ya watse sai ya fashe kowa cikin jirgin sai ya ta kansa kasan jirgin ya samu matsala kuwa ai ba batun nan zan yi kai ta kanka dai ka fita Allah cikin ikon sai fidda ma'azu dan zabal ma'azu dan zabal da ya tashi fita sai ya tsinci kansa a wata gaba cikin daji amma ya fita yana fitowa a gabar cikin daji fitan da yayi a dajin kuma sai ga zaki sai ga zaki a kwanci a gabansa ya fito daga ruwa nan kuma ga zaki da ya tarar da zaki gabansa kafin ma'azu ɗan zabal ya ce komai zaki na kwanci da daga ido ga ma'azu ɗan zabal sai ya ce masa assalamu alaika ya rasulun rasulullah in ji zaki ba wannan fasa haɓin annabi yake gayarwa zaki sai ce assalamu alaika ya rasulun rasulillahi sallallahu alaihi wasallam zaki ya ce ma'az dan zabal amincin Allah ya tabbata gare ka ya kai dan aikan manzon Allah kaga zaki nan labar ya sa annabi Muhammad kira labara ne Muhammad sallallahu ya yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sakon annabi ya shiga hannunsa kuma ya karba wannan shine muhallin shahi shine muhallin shahi shi ake shi nake nufi a wannan guri wa ya san sakonnin da aka gaya masa annabi annabin duka ne ba ilimin da Allah bai gaya masa da ya gaida ma'azin an zaba laifin aminta Allah tabbata gare ka ya kai dan aikan manzon Allah bodan bakin zakin sai ya ce ma'azin an zaba laifin ina da labari inda zakin ina da labari annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya aike ka gari kaza guri kaza ya ka zo mu je in fidda kai hanya inda zaki za ka yi gara masu ɗan zaba suka yi jeji ya shiga wannan duhuwar ya fita ya shiga wannan duhuwar ya fita ma'azu ɗan zaba yana bin sa har sai da ya ɗora shi akan wata babbar hanya ya ce ka ga nan ka kama ta fanta har garin suka yi bankwana suka yi sallama ya dawo daji ya zauna da dawo dajin sai ya zauna dan aikar rasulullahi kaga ya karbi sako wa ya san sakon kura annabi ya ga mata kuma ta karba ya tabbata cikin tarihi ya tabbata cikin tarihi kura ta ga ta zo za ta tsofaci dabban makiyayi yana kiwo cikin cikin daji makiyayin ya bita da gudu wadabbu qad labaka hina ataka ya rasulullah imam abu hanifa na cewa wadabbu qad labaka hina ataka da mu kenan anan kura kuwa ta masa magana kamar da shekul islam ya kawo cikin bakin sassafe kuma tarihin ma'aiki ya tabbata da shi littattafa da yawa suka yi magana akan haka kura da sazu za ta wata dabba makiyayi ya bisa da gudu ya kore ta ya ce abin mamaki da rana tsaka kura ta zo za ta kama dabba da rana kura ta zo za ta kama dabba sai ta yi magana ta ce a'a ni ne abin mamaki ko kai ai ba ni ba ne abin mamaki kai ne ga annabin karshen zamani ya bayyana baka je ka yi imani da shi ba ka zo ka biya dabbobi a daji ai ba ne abun mamaki ba yanzu kora ta sai kai ne yace mata a ina yake tace yana can kaga wancan tsaunin kaga wancan tsaunin kana gangara tsaunin yana gurin da babansa sai yace to yanzu idan zan je in yi imani da shi to kuma ku dabbobin nawa kuwa zai duba mun tace ni ni zan duba maka kaga da za ta fata za ta wafta yanzu kuma sun yi alkawari saboda annabi Muhammad suka yi alkawari da kura ya bar mata zirar dabbobinsa ya tafi wajen tsaunin ya gangara sai ga manzan Allah kuma da sahaban ya yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya musulunta kuma ya gaya wa annabi kura ne ta bashi labari ya gaya wa annabi kura ce ta bashi labari shikenan fa annabi da izinin annabi annabi ya ce masa ya faɗa sahabbai sai ya tabbata cikin hadisai ya tabbata cikin masu littafan tarihi ya tabbata cikin baitukan masu kirari ga manzan Allah bayan musulunta annabi ya ce ya fada da ya fada ya dawo wajen dabbobin yana dawo wajen dabbobinsa sai samu ga kura ta tsare masa gam-gam ta tsare masa gam-gam ko kafan dabba ba talasa ba balle ta kama tafi sai ya kama cinkiya cikin dabbobinsa sai ya yanka wa kurar sai ya bata ta ci albarkar manzan Allah bodan bakin kura ta sai alhamdulillah dukkan yabo dukkan yabo da goda san tabbata ga Allah kaga kura tana da labari wa ya san sakonta sai Allah to ilimi da mala'ika jibril ya ce fa akbirni an sa'a ka bani labarin tashin alkiyama sai masa da ma'aiki yayi mal mas'ulu anha bi a'lami min as-sa'il wanda ake tambayan bai fi mai tambayan sanin lokacin ba wannan bai ba da kofa ga makiya annabi ba wace a'a ai abu kaza da san shi wala ƙarya ne ba abun da annabi bai sani ba Allah ne da kansa yace wa allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka azima ya rasulullah wa allamaka ma lam takun ta'lam Allah ya sanar da kai abunda baka kasance ka san shi ba wa kana fadlullahi alayka azima ya kasance falalar Allah ne kanka da girma mutum ko shi waye da zai iya tuno wani abu ya ce to wannan annabi bai san shi ba a karyar halitta ba abinda annabi bai sani ba ba abinda Allah bai sanar da shi ba sai dai kowa an gaya masa nasa mu an faɗa mana namu dabbobi an gaya musu nasu kwari an gaya musu nasu tsuntsaye an gaya musu nasu Allah bai yadda a gaya mana ranar tashin alkiyama sai ce fa akhbirni an amaratiha to ka bani labari me alamar tashin alkiyama menene alamar tashin alkiyama sai ta an talil al'amata rabbataha wa an tarar kufata al'urata al'alata ra'a shahi ya ta dawo na filbuniyan baiwa za ta haifi uwar gajiyarta za a ga matalauta masu tafiya kafa ba takalmi matsaraita masu kewan dabbobi suna gasar gini mai bisa gini mai tsayi in tashin alkiyama ya karatu yana gama wannan tambayi annabi na ba shi labari su man tsalaka sai tashi ya tafi yana tafiya a wani kaulin aka ce sahabbai suka bi shi da suka bi shi suka babu kuma ba su gan shi ba ba su gan shi ba sai na umar ya ce sai muka zauna ɗan kaɗan koko ɗan wani zamani sai annabi ya ce ya umar a tadri mani sa'il ya umar ko ka san waye ne tambaya wanda ya zo ya tambayo nan ka san waye ne ya ce Allah wa Rasuluhu alam ya ce Allah da manzansa ne suka sani ƙala fa innahu jibril a takum yu'allimakum dinakum ya ce an jibrilu ne ya zo muku ne ya sanar da ku addininku an ce sabon sun bi shi yana fita kuma babu ba su gan shi ba kaga kuru-kuru sun gan shi saboda sai da na rasulullah sallallahu alaihi wasallam to kafurai da suke tambayan annabi ko suke cewa annabi in haka ne me yasa Allah ba zai ko aiko mala'iku balata kaga ya musu a kasar mala'iku ne suke tafiya abu mala'iku ne suke tafiya a kasa ba tun da mala'iku ba ne Allah yakan aiko manzansa mutum kuma tun da yake aiko manzanni Allah baya aiko wa mutane mala'ika Allahu yastafi min almala'ikati rasulan wa min annasi Allah na zaba daga mala'iku ya zabe yan aika daga mutane ya zaba Allah sai zabi manzan Allah duk annabawan da suka zo suna isar da sakonnin da zai zo da shi ne mutane suke zuwa su isar a mala'iku Allah ya zaɓe su da ya zaɓi jibrilu jibrilin shi ne zai kawo shi kuma annabi ya isar ko ba jibrilu ne kaɗai ke zuwa wajen annabi ba a'a mala'iku suna zuwa gurin annabi akwai ran da suka sauka dubbai dubbai ma a badar sun sauka dubbai dubbai qur'ani ya tabbatar ya tabbata a gurare da yawa mala'iku suna sauka sannan wa lokacin wani mala'ika daban zai zo har wasu daga sahabbai su gan shi kamar da ya faru da Huzaifa ya ce na yi sallar magarib gurin manzan Allah ne sallar isha sai annabi ya tashi zai shiga gida sai na bi bayan manzan Allah ina tafiya a bayan annabi sai annabi ya ce wake tafiya a bayana ya ce ya rasulallah ku zafa ce ne annabi annabin girma yana fa ganin na gaba kamar na baya amma saboda a sanar da mu ilimi mu gane ya raman kalfahu kama ya raman amamahu yana ganin na bayansa kamar na gaba amma sai ce waye mai tafiya a bayana ya ce ya rasulullah ku zafa ne sai ma'aiki ya ce masa a ra'aika a ridal lazai a rada alayya shin ko ka ga mai bijiro wannan wanda ya bijiro gare ni annabi yana tambayan huzafa karshe dai sai annabi ya ce masa huwa malakun minal mala'ika ya ce wannan ɗin mala'ika ne daga mala'iku tun da Allah ya halicci duniya tun da Allah ya yi sama da ƙasa wannan mala'ika bai taɓa sauka a duniya ba sai a wannan daren ya nemi izinin ubangiji domin ya zo ya mun sallama ma'ana ya gaishe ne bayan gaisuwa kuwa wai bashiru ne annal hasana wal husain sayyida shababi ahlil janna wa anna fatima bint muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sayyidatu nisa'il alamin ya ce wannan mala'ika tunda Allah ya duniya mana tunda aka yi sama da ƙasa bai taɓa sauka a duniya ba sai a daren nan ya nemi izinin ubangiji domin ya zo ya mun sallama ya gaishe ni kuma ya mun albishir da cewa alhassan da husaini su ne shugabannin samarin gidan aljanna kuma lallai fadima yar annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam sayyadatu nisa'il alamin ita ce shugaban matan talikai gaba daya ma'anarsa min ladun adam ila nafsi sur tun daga annabi adam har abu sakaho a duniya da kiyama ita ce shugaban matan halitta saboda komai na ta manzon Allah komai nata annabi Muhammad ne alaba mu alfarmata alaba mu albarkata to ubangiji tabaraka wataala ke faɗi akan waɗannan kafirai wa ma tatihi min ayati ba wata ba abin da yazo musu na daga aya min ayati rabbihim daga ayoyin ubangijin su illa kanu anha mu'ridin face suna masu kawo da kai suna masu juya baya daga barin ayoyin Allah Allah kiyaye mu na'am وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه أو طعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين
وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه in antum illa fi dhalalin mubin ubangiji ta'ala ke cewa wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah idan an ga yawa kafiran nan cewa ku ciyar ma'ana ku ciyar da bayin Allah ku ci da dukiyoyinku daga abin da Allah ya azurta ku da shi min al amwal na daga dukiya qala allazina kafaru sai kafiran nan su ce anu da emu mallam sha'ullahu adama ha shin yanzu zamu ciyar ga wadda da Allah ya so aida zai ci da shi saboda izgili za mu ciyar ga mutumin da ai da Allah ya so da Allah ya ce da shi kaga anan suna nufin Allah bai so ya ce da shi ba su dan me za su ce da shi ba za su bayar ba wa iyaz billahi ubangiji ta Allah ke cewa ya'ani in antum ai kai ai ba ku kasance ba fi qaulikum ga wannan fadin da kuke fadi din nan ba ku kasance ba illa fi dalalin mubin face kuna cikin wata irin bata mabayyaniya bayyinun bata batacciya mai girma Allah ya kiyaye mu a wannan gurin daga cikin bayin Allah masu irin magana makamanciyar wannan su wa'azantu su ji tsoron Allah su daina wani lokaci za ka ga mutum a dandali in ya samu kuɗi kuma yana mu'amala da talaka sai ya faɗi wata magana da ce har abada kai baka isa ka kamo shi ba har abada saboda ya rena wancan ɗin yana ga shi kam ya za a iya samu ko kuma ya nuna ya fi wannan fa shi kam har abada duniya da lahira don me yana ganin sa shi ya ɗan samu wani abu wannan bai samu ba alhali a gurin Allah ba haka bane kana iya ka rike a hannunka amma kuma albarkar wanda bai riƙen ba kake ci saboda wanda bai riƙen ba yana karkashin ka in ka samu ya samu kuma Allah na son ya samu sai ya baka dan ya samu kana tare kai ka fi shi amma yana gargashin ka a gargashin ka yake ci sai ya zamto kai kuma ba za ka samu ba sai albarkarsa a albarkar tasa ka samu kuma ya samu shi ma kuma ka samu da wasu a gargashinsa albarkar wanda suke gargashin ne ake son su samu sai a bashi a baka ka basu saboda shi Allah gwani ne shi yasa a kullum Allah hada ka da abokan arzuka karka kori arziki duk yadda ka kai ka komo shi dan arziki baya koran arziki baya rena wanda Allah ya hada su da shi su ta arziki kuma yayin da Allah ya bashi sai yaga wanda bai samu ba baya rena wanda bai da shi ba sai ruwan ta'ada na rena wanda ba su da shi ba al'ada musulunci bane al'ada kafirci ne tun daga kafirai idan an ce musu ku ciyar daga abin da Allah ya azurta ku insha za su ciyar da wanda Allah da ya so ai zai ce da shi ai da Allah ya so zai ce da shi su ba za su bayar ba su ba za su bayar ba ai da Allah ya so da ya ce da shi so ɗayan ya so mai suka gaya wa Allah ya ba su babu ba su sani ba bayarwan jarrabawa ne hanawan jarrabawa ne da Allah ya bayar to a ciyar saboda Allah rashin ciyarwa saboda Allah yana jawo matsala game shi ya tabbata cikin tarihin wasu al'umma da aka taɓa yi gari ne mai arziki yana da dukiya a garin akwai arziki a zube wani bawan Allah ya zo gari mai bara sai yana bara a bashi a ci da shi duk inda ya je bara sai a hana shi yana bara a bashi duk inda ya je bara sai a hana shi bawan Allah nan yunwa ta galabace shi ya rasa abin san da zai ci garin ko ga dumbun arziki har yunwa ta kashe shi ya mutu Allah sai ya ko annabin garin da cewa waɗannan mutane tun da suka kashe masa bawansa da yunwa ya roƙa sun hana shi Allah ya ce to sai ya jarrabe su ga kuma zunzurutun arziki ga abu uku Allah ya ku annabin su zaɓi ɗaya ko a jarrabe su da masifar yaƙi ko a jarrabe su da annoba ta mutuwa a ta mutuwa kawai ko ko a jarrabe su da masifar yunwa kuma labudda Allah sai ya yi ɗaya amma ga uku su zaɓa wannan annabi ya zo garin ya isar wa mutan garin saƙon Allah a sanadiyar wannan bawa guda ɗaya da ya roƙa ku ci da shi kuka yi ku ci da shi saboda yunwa har ya mutu Allah ce tutun da kun kashe masa bawan sannan da yunwa kun yi ku bashi abinci to shi ko sai ya jarrabe ku kuma ga jarrabawa guda uku ku ɗaya ko a jarrabe ku da masibar yaƙi ko a jarrabe ku da masibar annoba ta mace mace a yi ta mutuwa ko a jarrabe ku da masibar yunwa duk arzikin nasu ta wannan guri suka aka ba su dama su yi shawari suka ce to yaƙi da in ya ɓarke ba a san inda zai tsaya ba saboda aka sufa ba sa san yaƙi kuma suna da arziki to kuma annoba ta mutuwa kanmu yaƙi ma ai mutuwar aka guda kai su ba za su da mutuwa ba ai ta mutuwa to yaƙi ma ai mutuwar ake gudu sannan yunwa to suna gagara yunwa tunda suna da arziki za su yi maganinta za su mata tanadi suka zaɓi yunwa annabin Allah shikenan ya isar da sako kuma Allah ya ji su sun zabe yunwa shikenan magana ya kare shikenan sai suka fara shiri saboda yunwa za ta zo tunda suna da arziki suka dinga loda abinci suka dinga loda abinci suka dinga loda abinci suka tara abinci sosai sai ga shekarar yunwa ta zo ga abinci a lode da sun ci abinci jimawa kaɗan sai yunwa da an ci abinci jimawa kaɗan sai yunwa kan a ce wani lokaci abinci ya ja yunwa tana addabarsu kan a ce wani lokaci abinci sai gidan wane da wane abinci duk sun cinye da an ci sai yunwa kan a ce wani lokaci sai manyan gari babu abinci kan a ce wani abu abincin garin kab ya kare suka rika kama abubuwa masu rai suna yankawa sai da suka cinye duk abu mai jini a garin ba abin da ya rage mai jini inda ba mutum ba su ma suka kare sai yunwa ko ba abinci ga tarin zinarai babu abinci sai suka fara mutuwa don wata rika kashe su suna mutuwa akan bawa daya suka rika mutuwa suka rika mutuwa suka rika mutuwa wata ƙasa kusa da su hekun suka samu labari wannan gari annobar masibar yunwa ta shiga ga irin jarabawa da aka musu saboda mutum ɗaya kai gara su lodo abinci a raƙumansu domin su kawo gudunmawa kas su ma Allah ya jarrabe su suka samu raƙuma suka dinga loda abinci suka iso garin sun zo garin sun kawo taimako sai suka samu duk garin ba mai rai duk garin ba mai rai duk sun mutu saboda yunwa ga tarin zinari ko ta ina amma ba mai rai ba abinci zinari shine kamar ka ce ga tarin kuɗi ba abinci an haɗa ka da buhun tirela na kuɗi buhun wani aka cika tirela an kai ka doka daji an ajiye ba shinkafa ba masara ba an itatuwa ba komai ya za ka yi za ka ci kuɗi ne? a a aiko allon ga shinkafa da tafiya ya fita ya fi tirelan naira naira tirelan yan dubu dubun na in babu abinci ai babu to ga zinare babu abinci mutanen da suka shigo gari suka samu babu kowa duk sun mutu kuma ga zinare suka ce to sun kawo taimako amma tun da babu mutum bari su zubar da abincin da suka kawo su loda zinaren su koma kasarsu sai suka rika zubar da abincin suna loda zinare suna zubar da abincin suna loda zinare wani daga cikin sai ce kai ni ba zan zubar ba zan je gidan manyan gari in nemi bayani in na je gidan manyan garin mai yiwa zan samu wani a raye ya mun bayani ko kun samu wata takardar rubutacciya in ga bayani a cikinta sai tafi gidan sarkin garin da ya je gidan sarkin garin sai ya ga ga sarkin ya faɗi ya mutu amma ga takarda a rubuce a gabansa duk gidan sarkin ba mai rai kowa ya mutu ba mai rai guda ɗaya ga sarkin nan ya faɗi kuma ga takarda a gabansa a rubuce sai ya ɗau takardar sai ya karanta abin da sarkin ke faɗi kan takardar ya ce abinci shi ne babban arziki ya ce gane da mulki gane da tarin zinarai amma ga shi babu abin da zan ci ga shi yunwa za ta kashe ni ina da zan samu da zai ci da ni abinci na lokaci ɗaya in ba shi zinaran da na mallaka gaba daya in ba shi mulki na ya rike in samu abincin da zan ci na lokaci daya gashi ban samu ba gashi har yunwa za ta kashe ni amma abinci shine babban arziki ya rubuta sai faɗi ya mutu da wannan mutum ya karanta da ya dawo da yan uwansa masu loda zinare sai ce kai ni fa ba zan zubar da abinci na ba tunda abinci ne babban arziki zan koma da abinci na gida su ko suka loda zinare suka kama hanya to nan ne fa ana tafiya tunda sun zubar da abincin ana tafiya su ma yunwa ne ta kama su da yunwa ta kama suka ce kai muna fajin yunwa yana shuru shi ne na dauke da abincin sa babban arziki suka kara gaba suka ce kai yunwa ta dame mu ka ba mu abinci yace a a ba zan ba ku ba abinci shine babban arziki me yasa kuka zubar da naku aka kara gaba suka ce kai baka ba mu ba za mu mutu mu din ma za mu mutu baka ba mu ba yace to ya na iya ba kun zubar da naku ba ka ba mu abinci da ya ce ba zan bayar ba sai dai a yi ciniki in kuna so suka ce a yi ciniki sun yadda menene kudin abincin ya ce sai dai in kun yadda zan rika ba ku abinci ku ci har mu koma gida amma duk zinarar da kuka ɗaya ban nawa ne kuma kudin kun zama bayina za ku kora mun dabbobin har gida za ku kai mun gida kuma in mun je gida ma ku ne bayi in kun yadda kun ba da kanku a bayi kuma zinarar nawa ne ni na da zan ci gaba da ba ku abinci har mu koma suka ce mun yadda ya rika ba su abinci har gida suna zuwa garinsu ya ce to duk abin da kuka london ku kai min gida amma kudin na 'yanta ku tafi abin to abinci karka ce a mutumin nan na masa tara ta arziki ne da na ba shi riga ne na masa kaza kuma yana jin yawa ba shi abinci abinci babban arziki ne kafin rai idan an ce musu ku ciyar daga abin da Allah ya azurta ku sai su ce a ai soya za su ciyar da wanda da Allah ya so ai da Allah ya ce da shi da Allah ya so aida ya ce da shi kafirai suna wannan musu suna wannan jayayya ma'anarsa ya'ani ba su ciyar ba ba za su ciyar a hanyar Allah ba domin me Allah bai ba su ikon ciyarwan ba Allah madaukakin sarki yakan ba wa bayansa zababbu ne ikon su ciyar Allah madaukakin sarki ya ba mu alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na'am in antum illa fi dalalin mubin sai su ce ai ku din face ba wani abu bane kuna cikin mata mabayyaniya wani abu zahil ne ke ga sai na Abubakar As-Siddiq suna bakar asidiku mai yawan ciyarwa yana ci da bayin Allah yana ciyarwa cikin sahabai da yawa sai zo ya samu bakar kana ta ce da dukiyarka kaza kaza kaza kaza suna bakar yamar bayani cikin addini yamar bayani cikin addini sai ya faɗa masa kalma irin wannan kalma marar daɗi wa iyazu billahi Allah ya kiyaye mu na'am ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين
wa yaquluna mata hadha alwa'du in kuntum sadiqin suka furan nan basu tsaya iya wannan ba wa yaquluna suna cewa mata hadha alwa'du yaushe ne wannan alkawari na tashin alkiyama yaushe ne alkawarin tashin kiyama zai kasance in kuntum sadiqin in kun kasance ko masu gaskiya ne fihi a cikin sa ma'ana suna inkari suna musun tashin alkiyama kala ta'ala sai Allah ya ce musu ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون
Mm, ubangiji ke cewa ma yanzu runa illa sai hatan wahidatan ta'khuzuhum wa hum yakhasimun ai ba wani abu da suke saurare sai tsawa kwaya ɗaya kawai da abu tsawa an gama da su ai an karsu za su mutu ana tsawa ɗaya ana buga tsawa wa zai rage da ba- ba- babu wanda ya rage ba wanda zai rage kenan ai ba abin da suke saurare sai tsawa guda ɗaya ma'ana busa ƙaho guda ɗaya shine busar mala'ika asrafil asrafilu na busa ƙahon ai babu magana ana busa ga wannan mutuwa za a yi ta akuzuhum wa hum yaqsimuna ba abin da suke saurare sai busa gu- yani sai yani tsawa guda daya ta akuzuhum sai ta dauke su wa hum yaqsimuna alhali su din suna masu jayayya suna masu husuma mai bacci na bacci mai barna na barna mai fasadin sanayi kowa na kashagalin sa in ya busa ga shi kenan sai a mutu zai busa ga ne a yayin da aka rasa mai cewa la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da an rasa mai faɗin la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a doron ƙasa kwaya ɗaya to a ranar duniya ba za ta kwana ba a ranar duniya ba za ta kwan ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wa sayyidina Ali dan Abi Talib yayin da sayyidina Ali dan Abi Talib ya ga sayyidina tana az-Zahra tana wasu azkarai tana wurdodi yace abin da kike yin nan ki bamu tace masa babana ne ya bani kai ma ka je ya baka sai ga sai na Ali ibn Abi Talib ya je gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dullani ala aqrabi durqin ila Allah ta'ala wa asaliha ala ibadihi wa afdaliha yace ya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ka nuna mun dariqa mafi kusa zuwa ga Allah ta'ala wacce tafi sauki akan bayin Allah dariqa da tafi fifiko annabi yace masa ya Aliyu alayka bi mudawamati zikrillahi ta'ala fil khalwat ya kai Aliyu ina umurtarka ka dawwama akan zikirin Allah ta'ala cikin halwa ma'ana duk inda kake manta ibada zikirin Allah sai da na Ali sai ya ce ya Rasulullah a haka za ku dilata zikir haka falalar zikirin take wa kullu nasu zakirun ai duk mutane zakirai ne nan ne annabi sai ya faɗi wannan hadisi yace masa ya Aliyu la taqumu sa'a wa ala wajhil ardi man yaqulu la ilaha illa Allah yace masa ya kai aliyu alkiyama ba za ta tsaya ba matukar a doron ƙasa akwai mutum ɗaya tak mai faɗin la ilaha illallah ma'ana daga ran da aka rasa mai la ilaha illallah to kiyama za ta tsaya inda da mai ambaton Allah to kiyama ba za ta tsaya ba to nan ne sai da na ali yace fa kaifa azkuru ya rasulullah ya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya ya zan yi in ya zikirin nan ne annabi ya ce masa gammit ainaika wasma minni salasa ka rufe idanunka ka saurara daga gare ni sau uku shine sai na ali ya rufe ido ma'aiki ya buɗe bakinsa mai alkhairi da albarka ya ce la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah mubgidan ainahu rafi'an sautahu wa aliyu yasma'u ma'aiki yana rufe da idanunsa yana mai daga muryarsa sai da na ali kuma yana sauraron manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan sai ma'aiki ya ce masa suma qul anta wa ana asma'u to sannan kai ka faɗa ni kuma ina ji sai na ali ya rufe idansa gaban ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah sau uku daga ne karɓar da rika sa hannun annabi muhammad ya rika zikirin Allah yana yi shi ma sai zama mai bada ɗarika da annabi ya bashi shi ma sai bawa almajiransa al'imam hassan al-basari al'imam hassan al-basari shi ma bawa almajiransa mai suna habibul ajami habibul ajami shi ma ba almajiransa mai suna da awudu da'i da awudu da'i ya ba almajiransa mai suna asirul saqafi asirul saqafi ya ba almajiransa mai suna ma'ruful kharki ma'ruful kharki afwan ma'ruful kharki shi ba asirul saqafi asirul saqafi sai ba almajiransa mai suna al-imam junaidu daga nan ɗariƙa ta wasu ta wannan layi Allah ba mu albarka annabi Allah sa annabi ya cece mu abinda muka yi daidai Allah kara mu aladansa wanda muka kuskure ko muka yi ba daidai ba Allah gafarta mana Allah fahimta da mu addini ya sanar da mu fassara dan kadarin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Amin tambaya na farko ce da fatan wanda ya sha ruwa lafiya. Ya ce tambayar da ita ce ce malam ina fita zaka a kowane shekara a watan Ramadan. To wani kuma ina noman rani sannan kusan fiye da rabin dukiyar na wani sa a noman rani. Ya ce to ya zan yi wajen cirewa zan yi lissafin abin da na kashe da sauran kuɗin da yake hannuna in cire ko kuma zan bari har sai na gan cire amfani na gona.
to a wannan guri yana da layi guda biyu layi na farko zai iya lissafin abin da ke hannunsa da iya abin da ya kashe na gona iya abin da ya kashe ba abin da zai samu ba sai ya zakka in ya zakka fa lillahi hamdu ya fita na biyu yana da layi guda daya tunda dukiyar ta kai zakkar to wannan abin da yake hannunsa zai iya masa zakkarsa yayin da ya noman rani ya ci riba ya yi zakkar noma zai yi lissafin asaliyan kuɗin da aka samu a gonar da uwar kuɗin da riba da aka samu za a haɗa a musu zakkar kuɗi za a yi zakan gona nashi daban zakan kuɗin shi tun da noman ranin dama kasuwa ce kamar tsari ne to zai ci- zai cire in ya sai da amfanin da uwar kuɗin da aka da ya saka da riban da aka saka sai a ga nawa ne abin da aka samu nawa ne zai haɗa ya zaka amma yanzu a hannunsa idan ya yi lissafi asaliyan kuɗinsa da kuɗin da ya kashe wa gona sai ya ga kuɗin da ya kashe da kuɗin hannunsa gaba ɗaya kaza ne to sai ya yi zakkar wannan kuɗin na wannan shekarar magana ya ƙare in ya cire amfanin gona iya zakkar noman shine zai yi ba zai sake zakkan kuɗi ba ko ba zai zakkar riban da ya ci ba Allah sa mun gane to amma idan bai yi ba ya tafi tunda yanzu da kuɗin a hannun shi kuma yayi kamar tsari ne tunda yayi noma Allah ya kai mu kuma da rai da lafiya Allah ya sauka ba a fata har ya bari lokacin zakkar ta wuce sai kuma abun Allah ya sauka sai kuma kudin daga bashi suka samu matsala to ana bin sa bashin wannan shekara zai biya wannan bashin zakka na'am sai masu bukatar addu'o'i ko ba wani na ba su da kan yana da biyu yana bukatar addu'a akwai abin alkhairi da ya tunkaro shi wannan sa ran idan shi zai ba shi abu ma za shi addu'a Allah ya tabbatar Amin.
akwai wani bawan Allah kuma ya ba da sadakan yana dubu da takalmi na dan agaji guda daya ina bukata a yi wa iyayensa addu'a da kakanninsa da wayansu ba da eh, da wayansu yan uwa dai yan uwansa wanda suka gano da gaskiya ta su addu'a Allah ya gafarta musu Allah ya sada su da biyayya halitta annabi Muhammad amin to alhamdulillah wannan bawan Allah da alheri ya tinkare shi muna roƙon Allah Allah ya tabbatar Allah ya bashi wani alheri da yake tsammani ba dan mu ba dan kadarin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan bawan Allah da ya aiko hada bayan hadayarsa kuma ya aiko hada takalmi da dan agaji kuma yana bukatar a sa iyayen shi ko a sa iyayensa da addu'a to muna roƙon Allah ta'ala Allah jigan iyayensa Allah gafarta musu Allah sa sun huta mu kuma Allah ta'ala ya samu cika da imani muna roƙon Allah azza wa jalla Allah ya sada su da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah gafarta ma iyayen mu gaba daya bukatun mu na alkhairi da mu da wanda suka aiko neman addu'a duka Allah ya ba mu alkhairai Allah ya ba mu alkhairai duniya da kiyama dan kadarin shugaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan na'am dukkan sauran yan uwa da suke da bukatun suna alkhairi gaba da Allah biya mana za mu hada za mu yi addu'a amma za a yi sanarwa kafin mu yi addu'a na alaikum assalam wa rahmatullahi
wannan cikin karfe goma wanda da shi aka yi tafsir ɗin malamin mai ɗazu safe kuma a wajen shi aka samu wani addu'a kusa wajen addu'a da ma jikin ya ɗan samu ya ruwa na aka samu da shi gida saboda haka Allah masa da su wanda ya san mai isha amma a rajin mai Abdulrahman ya ce da ya uwa na yana da ya san jana'iza domin kakansa ne a nan wannan titin da ya yi a safe
to muna roƙon Allah ta'ala Allah ji kansa Allah gafarta masa Allah ya sa ya huta mu kuma Allah ya sa mu cika da imani sallu ala nabiyil karim
amma malam jiya a kawai da suke masu kogon addu'a akwai yan uwan su da aka yi kidnapping da jiya an sanar sun ce a kawai suna addu'a har yanzu dai ba a kuke shi ba za su yi addu'a muna roƙon Allahu azza wa jalla Allah ya kubutar da shi Allah ya kubutar da shi Allah ya kubutar da shi a wannan wanda aka kama shi nan ina so mai wa annabi salati goma kuma mu karanta la haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim kafa bakwai bakwai da niyyar Allah ya tsiratar da shi ba tare da kokobo ba dan kadarin annabi Muhammad la haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim kafa bakwai bakwai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kafa uku uku hasbunallahu wa ni'mal wakil kafa uku uku muna roƙon Allah ta'ala Allah ya kubutar da shi Allah ya kubutar da shi a cikin aminci a cikin albarka mu kuma Allah ya kiyaye mu ya kiyaye mana zuriyoyin mu da iyalan mu da dukkan masoyan mu Allah ya kiyaye al'umma musulmi gaba daya alfarmar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su ko masu wannan mummunan hali da dabi'a muna roƙon Allah Allah shirya da su Allah shirya da su su zama cikin bayin Allah su daina wannan dabi'a alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan bawan Allah da rasu Allah gafarta mishi wannan bawan Allah da ya aiko neman addu'a ma iyayensa Allah gafarta iyayensa Allah ka sa su huta wannan bawan Allah da ya aiko masa addu'a wannan alheri da yake tsammani mai gidansa zai bashi Allah sa ya samu alfarman annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fatiha ma salatin fati gaba ɗaya mu kowa ya niyya Allah biya bukatun mu na alkhairi ربي يا رب يا رباه يا صمد وكن مجيس لنا يا واحد الأحد يا بر يا وتر يا عين المرد يا أجل يا من لا له شفاء كالله ولا ولد أجس بيننا وفارس كربه أبدا يا من لا شبيه له حقا ولا ند أنت القياس لكل خائف وزلين يا رب يا حق يا من لا له ضد فرج لأمة خير الخلق غمهم ولا ينالهم نسب ولا حسد بالمصطفى المجتبى المختار سيدنا محمد داهر الأنصاب يا أحمد صل وسلم على خير الورى أبدا محمد آله أصحابه السند اللهم صل على سيدنا محمد سيدنا كاتم ما سبقنا سر الحق بالحق والهادي إلى أسرارك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون